أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dan mu kullun nan dauke ka bude can ka dauko litafin wahalal uqdata min lisani yafqahu qawli amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin asabat wanda yau wata na jimadin rabi'u nisani wata na hudu a musulunci yana da kwana sha ɗaya wanda yau hijira na da shekara 1444 daidai da yau muna biyar ga watan 11 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna yinin asabat eh duka da wata na duka to ah wannan barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akada'ul musallin kusakoran masallata na alhafiz muhammad as-siddiq al-mishawi allah ta'ala ya masa rama idan masu bibiya ba su manta ba mun kammala mukaddima ta shi wanda ya taƙiƙin littafin dr mahmud abdulrahman abdulmun'im sannan muka shigo mukaddima ta shi malam siddiq al-mishawi mukaddimar da yi ta littafinsa muna cikin mukaddimar ta samu makarasa ba lokaci cin mana insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya kuma wannan shine darasin mu na hudu a shi wannan littafi insha Allah za mu tashi a shafi na takwas farkon shafi na takwas malik cewa wa an huzaifa bin al-yaman radiyallahu anhu daga sahabi huzaifa huzaifa iya da mazaya a cikin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai wani abu da yake banta da shi kamar yadda sahabbai mabambanta junansu akwai abubuwan da Allah ta'ala ya faddanta sashin su akan sashin su wani a ce yayi fice a bangare kaza wani a ce yayi fice a bangare kaza wani a ce yayi fice a bangare kaza shi Huzaifa ana ce masa sahibu sirr nabi sallallahu alaihi wasallam abokin sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wata rana manzan Allah ya kira Kuzaifa shi wannan sahabi yace da shi Kuzaifa zo zan faɗa ma sunayen munafukai amma kar ka faɗa kowa haka manzan Allah ya ce da shi manzan Allah ya zayyana wa Kuzaifa adadin munafukan da zai faɗa masa yace amma kar ka faɗa kowa huzaifa ya ja bakinsa ya shiru to umar dan kattab radiyallahu anhu ya samu labari cewa manzan Allah ga surrun da suka yi da huzaifa har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa huzaifa ba wanda ya ji wannan maganar a bakinsa sai na abubakar radiyallahu an ya zo shekara biyu da wata hudu ya matsayin khalifa ba wanda ya ji wannan maganar a bakin huzaifa domin riƙe amana da riƙe su ya za ka muke ai ba ka muke ba mutum ya ce ma wannan fani da kai ne amana fa amma zai gaji da waje wannan iya nuna naƙasunmu gaskiya da da tawayar ba sosai kuwa da duk al'ummar da ba ta iya riƙe suru to akwai naƙasu a tattare da ita akwai wata siffa ta imani da ta nema ta rasa umar ɗan katsaf ya zo iya kalifa lokaci ma ya tafi ya wajen shekara uku zuwa hudu ya kalifanci wata ran sai kira Kuzaiba yace Kuzaiba yace na'am ya amirul mu'minin yace ni na san akwai wani suru da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin iya da rayuwarsa ya karanta ma sunayen munafikai yace eh haka ne yace da Allah Kuzaiba ina neman alfarma a cikin list din da manzon Allah ya faɗa ma da ni a ciki Umar yake tambayar Kuzaiba huzaifa ya ce ni na yi wa mazan Allah alkawarin ba wanda zan faɗawa sai ya ce aini ba sunan kowa nake so ka faɗa ba ni dai da ni a ciki ko ba ni sai ya ce a matsayinka na amirul muminin ka ci alfarmar matsayinka kai dai ba ka ciki a listin da manzan Allah ya bani ya faɗa man ba kai a ciki ku duba yadda umar ɗan kaɓa duk da martaba da matsayi irin nasa shine khalifa bayan manzon Allah ya sauka daga kan kujera sai na Abakar ya hau ya sauka sai Umar dan Khattab kuma Umar dan Khattab ya au ya haifi ya mai suna Hafsa bint Umar manzon Allah ya aure ta ya haifi da Abdullahi dan Umar wanda iya cikin manya-manyan marawaitan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin mutane bakwai da suka rawaito hadisi sama da dubu-dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sab'atin fawqa alfin kullihim akwai umar dan umar abdullahi dan umar a ciki kuma iya cikin ashratul bashir bil janna umar dan katsab iya cikin mutane goma da Allah ya musu albidar da aljanna amma ya kasa kwantar da hankalinsa har sai da aka ce eh manzon Allah bai ambace cikin munafikai ba sannan hankalinsa ya kwanta a yanzu ya muke da wannan rayuwar mutum za ga iya wata gadara ma addini kamar ya shiga aljanna ma ya gama to umar cewa yake shi fa idan kafarsa ta dama ta shiga aljanna to ba zai sakankance ba sai ta hagunta shigo ta dan ya san Allah zai iya komai a cikin al'amuransa haka suke da imani ba su saki jikinsu ba ba su ba wa duniya amana ba amma a bai fi satin nan ba na ga wani mutumin da ake cin malami a bidiyo haka wai ya je wani gari ne guzurinsu ya ƙare he suka hau nafi ɗin wani ya kai su wani gu ba su da kuɗi ba su biya shi ba so kuma sun je wata ibada irin tasu ya ce ce su biya shi kuɗinsa sai suke ce su ba su da kuɗi sai shi ɗaya daga cikin mutane ce dokar ka yafe mana ba baka yafe an je lahira ma Allah ba abin da zai wallahi da kunne na na ga wannan na ji wannan wai matsayinsa na malami wayin an je lahira ma Allah ba abin da zai haƙƙinsa ne ba shi kamar gadara ma yake abin Allah ma wai in ma an ce a biya ai akwai abin da zai biya iya da abin da zai biya a lahira kaga wannan ganganci ne a matsayin kanin musulmi kana faɗar wannan magana ta ganganci bai kamata ba abin da kare na daidai ƙwayan zarra wallahi ya zama sanadiyar zuwa wutar jahannama tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalma wannan akwai kalma daya da dan adam zai yi ta biye a wani ba sai shekara 70 a wutar jahannama kuma shekara 70 din irin ta lahira ba irin ta duniya ba kalma ce guda ɗaya kawai zai fito da ita daga bakin sa kawai in biye a wani ba sai ta ja mai zama shekara 70 a wutar jahannama akwai lokacin da nana Aisha radiyallahu anha ta faɗi wata magana daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Safiya ce safiyatu bintu huyayi ta faɗi wata magana game da ita sai manzala ke cikin kinga wannan kalmar taki da kika faɗa da zai a jefa ta a kogi da sai kogin yare ne da jini domin munin kalmar magana ta ta yi a bayan idonta matar mazan Allah ce kuma yar aljanna ce amma manzala ce kalmar muninta ya kai tarihin ruwan kogi ya jajawar gaba da shi ya ce ki je ki roƙi ta yabe miki ta je gun safiya ta ce safiya na faɗo wata kalma da za a kan gida Allah ki yabe ta yabe mata amma a yanzu ya muke ganganci da irin abubuwan nan me ta kamar ka wani wahayi ne sauka kan ka zama dan aljanna baka da wannan wahayi baka da wannan tabbas so daga kuzaifa ya ce umar cewa kai baka cikin manzon Allah bai ce mun kana cikin mu na kai ba to kuzaifa Allah ya kare da da shi ke cewa kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khayr mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah alkhairi duk wanda ya zo manzan Allah mai falalar kaza manzan Allah mai abu kaza na alkhairi manzan Allah mai abu kaza kowa ya bude baki alkhairi yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ko zai fiye cewa as'aluhu an shari ni kuma shari nake tambayar manzan Allah manzan Allah mai sharin abu kaza manzan Allah abu kaza mai sharrin sa mai illarsa sai ce mukafatan an yajriku ne ya ce abin da ya sa nake tambayar manzan Allah shiri domin tsoron kada shirin ya riske ni idan na san shirin to zan guje masa ba zan yi da ya same ni an fahimta idan na san shirin to ba zan fada masa ba zan yi kokarin da ya nesa da shi wallahu darul qa'ili wani daga cikin masu magana yake cewa arabtu sharra la li shari walakin li tawqiya wa man lam ya'rifu sharra min al-khayr yaqafi ya ce a rabtu sharra na je na yi ilimin sani shari amma ya ce lalil shari ba don mai shari ba walakin litaukiya don na sawa kai na rigar kariya daga shari kawai na je na yi ilimin abu kaza shari ne abu kaza shari ne abu kaza shari ne don na san su na guje su kawai ba don na aiwatar da su ba ya ce duk wanda bai san shari ba daga alkhairi akwai yiwuwar zai fada cikin shari kuma haka ne in dai baka san shari ba to akwai lokacin da zaka fada cikin sa ka dauka alkhairi walil haqq fa inna min abazal kutubi allati ulifat malan siddiq al-mashawi Allah ya masa rahma yake cewa maganar gaskiya shine walil haqq fa inna min abazal kutubi daga cikin littattafai mabayyana da aka allafa su aka rubuta su akan wannan qadiyya ƙariyar kusakuran masallata wasu nifat fi auhami wa aka ɗa'ul musalli wanda aka wallafa su aka rubuta su akan al'amura da suke zama wahami da kusakuran masallata sai ce huwa kitab akwai wani littafi wanda ake ci masa alƙaunul mubin fi aka ɗa'ul musalli sunan littafi kenan jimalan siddiƙil mashawi yake ta daga cikin manya-manyan littattafai wanda suka shahara suka bayyana daga cikin littafin da ya zo da bayani game da kusakuran masallata da wahami da masallata suke samu ya ce akwai wani littafi da yake ci masa alƙaunin mubi fi aka ɗa'ul musalli na fadilatu sheik mashahur hassan suleiman suna mai littafin kenan kun wannan adalci ne da tawazi'u irin na malamai kaga shi bai ziga littafinsa ba amma ya ziga littafin malaminsa haka ake so shi ya ce ɗan littafi ya ƙanƙani kuma an ta buƙata ne daga gunsa ɗan yi wani abu kaɗan ya yi amma da ya zo faɗar littafin wani daga cikin ‘yan uwa malamai sai ya kamba masha'anin littafin wanda kuma shi ne tawazi irin wannan ba a san kai ka dinga ziga kanka da kanka ka dinga ziga naka da naka wannan ba daidai ba ne ka bari wani can daga baya ziga naka din wai Allah in ya faɗa don Allah Allah ya ba shi lada amma kai bai kamata ka dinga kururanta kanka ba kana ɗauko wani rigar girma kana ratayawa kanka duk ma'abocin ilimin da ya ji wannan kuma sai saka a wani aji daban ba ka cikin layin ɗaliban ilimi maliki cewa jazahullahu kulla kai shi wancan mai littafin alhaƙul mubin fi aka ba'ul musallin Allah ya masa kai da alkai wa ja'ala aljanna masawahu kuma Allah ta'ala ya sanya aljanna ce makomarsa ولقد أجاد فضيلته إيجاد الكبيرة shi wancan mai littafin alhaƙul mubin ya ce ya samar da falaloli masu girman gaske fi jami'il aqwal fi jami'il aqwal wajen hada maganganu da suke da alaka da kusakuran masallata wal mawazana bainaha wa baina ghairiha kuma yi kokarin gwama maganganunsa da waɗansu su sai ya kawo magana sai ya kawo magana waninsa sai ya auna su ya ga wace magana waje wace magana ce ingantacciya wace magana ce mai karfin dalili ma al isti'ab wa tawdih wa tarjih tare da gwara maganganun guda biyu da rinjayar da da ƙarin bayani kuma da rinjayar da maganar take ita ce mai karfin dalili a shari'a fakana misbahan adha linnaziri adaa lana tariq yake ce shi littafin alhaqul mubin fi aqtaul musallin ya zama to fitila ce adaa lana tariq wanda ta haska mana hanya wa jalalana giya habi zulumat wanda ta haska mana ta yaye mana wa'ansu abubuwa da duhu ya sha makance su wa ma'azannu an ahadan minal mu'asirihi ya ce ban san ɗaya ba daga cikin wanda suka haɗa zamani da shi an gane ko kada sabaqahu ila hadha al-amal al-jalil wanda ya rigaye shi irin rubuta rubutu mai wannan alkhairi duk dai wancan littafin na al-haqqul mubin yake fadar girman sa da martabar sa an fahimta yake cewa wa nahanu iz nashra fi hadha al-amal yace da na karanta wancan littafin ni ma sai na samu dama na fara wannan aikin nawa allazi tabtagi bihi wajha Allah wanda nima Allah kaɗai ne ke fata ga wannan aikin kuma wannan shi ne tsari irin na magabata tsarin addini ba a yinsa don wani don Allah yake yi ba wanda ya sai masa kayya game da al'amarin addini sai Allah an fahimta isa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa Aliyu dan Abi Talib cewa mutum ɗaya ya shiri da yilinka ya fi a cika ma duniya da dukkan dukiya mafi tsada a lokacin mutum ɗaya ya gane kuskure ya gyara ba wai ya musulunta a hannunka ba a ya gane kuskure iya kuskure a alwala iya kuskure a tsarki iya kuskure a taimama iya kuskure a kaza ya ji dalilin ka ya gyara to ya fi a cika ma duniya da dukiya a baka alkhairin da Allah zai baka yafi wannan haka mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kai da kake da wannan tabbacin kuma kai addini dan wani kaga asara ta kai asara ba abin da zai iya biyan ka da shi yasa imamu malik imam darul hijira Allah ya masa rahama lokacin da ya rubuta muwaddatarsa sai je samu ruwa kogi sai jefa littafi ga ciki yace Allah wannan littafi idan akwai abin da ba daidai bane zai kawo matsala ga tafiyar al'ummar musulmai Allah ka wanke rubutun a cikin ruwa kare fito ya dau lokaci ya tsamo littafin sai ga ko dugo ɗaya bai goge ba ya sake mai da shi karo na biyu ya ce Allah ga littafi na na rubuta in har akwai abin da baka yadda da shi ba zai kawo matsala cikin tafiyar musulmai ya Allah wannan littafi karka yadda ya fito ka wanke shi sai da ya sau uku littafin ya fito garau da shi kaga alama ce Allah ya karba aikinsa domin yayi da ikilasi yayi dan Allah da ya zo sai ya girmama shugabanci akwai khalifa haruna rashid sai ce a kai mai littafin muwaɗa a matsayinsa na shugaba khalifa ya duba ya gani in ya amince gwamnati ta yarda to a ba shi iri zai karanta da shi al'umma khalifa haruna rashid ya duba littafi ya sa malamai suka dudduba ga babu kuskure sai tattaro gwamnati ta yi wa imam malik kyauta aka ce aiki ya yi kuma an gwamnati ta karɓa ta yi madalla amma ga wani tukwici da za ta ba shi ce a shi wallah ba zai karba ba don shi yi ba sai aka ce ai ba tambaya yi ba roƙa yi ba kuma kalifan ya kama hadisin umar ɗan kaɗab da shi ma malami ne umar ɗan kaɗab ya ce duk abin da aka baka na alkhairi ba roƙa ka yi ba ba fadanci ka yi ba ba zulama ka nuna ba ka karɓa ka ce allah ne ba ka kawai daga nan imam malim ya karɓa ya yi fatan alkhairi to daga nan yan uwa marubuta sai kowa ya zaro alƙalaminsa da takarda shi ma zai rubuta mu wadda ya ji gwamnati na ba da kuɗi kowa ya zaro alƙalami kowa ya rubutu kaza kaza aka zo ka samu imam malik cewa jama'a fa sun hawo rubutu ba kowa iya rubuta mu wadda ya ce ba wani abu kowa ya rubuta ya ce ma kana lillahi yattasi wa ma kana li ghairi lillahi yanfasi duk abin da aka yi dan Allah ne zai miki amma duk abin da ba a yi don Allah ba kirga mai kwana ba inda zai shi akwai muwaɗa ta fi ɗari nawa a ilimanci duk suna nan muwaɗawa ne muwaɗawa ne muwaɗawa ne duk kuma littattafai ne suna nan amma Allah sai danne su ba wanda ake ji illa muwaɗa imam mali domin Allah ya ga zuciyarsa da shi ya sa kira ga ƴan uwa ɗaliban ilimi da iyaye malamai duk abin da za ka yi kai don Allah Allah ne kada ya isa biya ka wallahi dan adam ba abin da zai yi ma idan kai sa'a Allah ya karba aikin kai ka ci riba a rayuwarka amma in wata manufa ta shigo ba dan Allah ba kai hasara Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara niyoyin mu sai yake cewa a malam mishawi da yake kwarzanta waccan littafi yake cewa da ya ganye sai ya haska masa hanya wajen kokarin yin wannan rubutu nasa kuma yace ba wani littafi da a lokacin sa dai wanda ya riga wannan malami zuwa ga wancan alkhairi wa nahnu idh nashra fi hadha al-amal alladhi nabtagi bihi wajha Allah azza wa jal la nabkhas man sabaqana yace muna nufin Allah da wannan aiki namu ba tare da mun rage darajar wanda ya gabace mu ba faqad shahidna bil fadli hakika mun shaida da farlar shi wacce magabacin namu wa aqrarna lahu bis sabq kun mun tabbatar ya rigaye mu wa na'tarifu ba'da zalika da taqsir ko mun tabbatar mu mu kai shi ba ya riga shi gaban mu faqad aballahu ala isma likitabi ghairi kitabi malam nishawi ya rufe magana salo ta kalma mai tsada yake cewa Allah ya yi ya bewa kowane littafi kariya idan ba littafin sa an fahimta imamu shafi ma ya faɗi wannan magana ya ce duk duniya ba littafin da ba kuskure a cikin sai alkur'ani amma hatta littafin bukari hatta littafin muslim akwai dukaikatin kusakura akwai kusakura a ciki sai dai alkairansu da daidaisu sun linka kuskuren yasa ba a magana kuskuren amma ba littafin da dan adam zai rubuta da ba kuskure kuma wannan shine adalci irin na musulunci irin na muru'a duk abin da daidai din ya linka ya linka kuskuren to kuskuren bai ma kamata a gaishe ba bai ma kamata a ɗaga ido a kalle shi ba saboda haka wannan shi ne abinda malam mishau ya faɗa ya ce allah ya iya biyuwa kowane littafi kariya in ba littafinsa ba ƙwar'ani ne kaɗai allah ya ce ina na hannun nazzalna zikira wa ina lahu lahafizun ƙwar'ani ne ko ɗigon sama kamar yadda ke ƙasa yance nan ba daidai ba ne a cikin ƙwar'ani iya da surori guda 114 da kalmomi miliyoyi da jimloli miliyoyi amma ka ɗau ta'un ka sa mata ya'un sai an gane duk ƙur'ani a ce wannan kaɗai za ka canja wallahi sai an gane shi ka ɗau wasannin sama ka mai da shi ƙasa wallahi sai an gane gunda babu ta shadidi ka yi sai an gane gunda da akwai ta shadidi ka cire ta shadidi ka barawa fatahan kawai ba ta sai an gane domin Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi ƙur'ani ayoyin Allah ne bayyanannu wanda ya ajiye su a kirazan wanda Allah ya ba su ilimi ƙwar'ani ajiya ne a kirajen mahaddata Allah ne ba da ajiye su a nan kawai wanda duk da a ce yahudawa sun san yadda za su yi su jirkita alƙur'ani da tuni sun su yi wata rana suka yi mitin suka ce musulmi babu abin da zai raba su da addininsu illa a raba su littafin nan nasu in har ba a raba su da alƙur'ani ba to ba za a raba su da addini ba kowa gare sai suka yi mitin cewa ai ba suna siyarwa ba ana zuwa ana sayan ƙur'ani aka ce ana siya suka ce an gama shi kina aje kasuwa duk a siya ƙur'ani kawai suka bazo kuɗi aka je kasuwanni kamar a kano aka je kasuwar kurmi da ina ne duk ai ƙur'ani ake nema aka ce ku tafi tsangayoyi ma za ku je ku tadda wa sun rubuta ma ba su siyar ba suna na arati a ɗakunan su duk aka je wajen alarammawa na ce ana son ƙur'ani da siyarwa ce to a kattaro a kawo sai can wani yake cewa to za ku kwana nawa za ku yi a garin nan ne suka ci za mu yi gaman kwana biyu ko kai ci a to kafin ku taimaka ku da ina rubuta wani ban gama ba idan idan kun dama za ku samu wani ga ina rubuta shi ban gama ba ya ce ah suka ci aiki ya ba shi ke wato in mun kwashe wani da ma za ku iya rubuta wani ya ka yake a ka yake ba kallo muke muke rubuta ba Allah ta'ala ya ba shi kariya ya ba shi tsaro ba inda za a yi shi an fahimta wannan kuma ya cikin mu'ujiza ta alkur'ani mai girma ba littafin ne samu wannan at-taura linjila zabura duk ba samu wannan ba qur'ani ne kada ya samu wannan an fahimta ya samu abotan suke da daraja da kima a gun Allah subhanahu wataala amma da yake cewa ilimi fil kitab yadda na tsara ko kuma amali amali fil kitab yadda na tsara rubutun aikin da ne cikin littafi na injimal awwalan yace na farko a zukirtu fihi abhasan kamila ya ambaci abhas kamila in ya dauko wannan qadiya to sai ya gama da ita bi cakuda wannan da wannan ba duk abin da ya dauko zai magana sai ya cika maganar iya abin da Allah ya bashi an fahimta ka aka aka aka ba'ihim fil qada'il haja na farko tun daga kusakuran da ake samu wajen biyan bukata abin da ya shafi shiga ban daki da fitsari da bayan gida tun daga nan ya fara magana domin in ba tsarki ba alwala in ba alwala ba sallah in ba sallah ba musulunci in ba musulunci ba shiga aljanna an fahimta yace tun daga shiga ban daki tun daga biyan bukata ya fara gano kusakuran da al'ummar musulmai suke aikatawa wal wudu' ya zo alwala ba ya bincika ya kusa kwaran da 'yan uwa musulmi suke a wajen alwala ya fito da shi fili wal auqat da kuma lokutan sallah kusakuran da ake samu wajen lokutan sallah wa masail mustaqilla da wa'ansu masail mas'aloli wanda suke tsaye da gababuwansu lam tadhkuruhu fi ghairi wanda da wahala ka same su a wani wannan littafi ya kurda ya binciko ya sako su a littafin sa thaniyan na biyu afradtu fil masail al khilafiyya na ware mas'aloli da aka samu khilaf a ce wannan malam ya ce kaza wannan malam ya ce kaza fi akiri kulli mabhathin ma al ishara ila zalika wa tarji idan yace abu kaza malam wani ga fahimtar sa malam wani ga fahimtar sa to sai yace fahimtar wani ta cikin malamai ta fi karfin dalili saboda ka hiyarin jayi aje aikata ta an fahimta wa tarjihi ahadul aqwal yarin jayar da ɗaya daga cikin maganganun malamai da irin wannan tsari ne da tafi shi salisan na uku sturittu hadil abahas na gangaro da wannan abahas din ma'ana wannan binciken da yi research nasa kenan wa tilkal masail da waɗannan matsaloli da ya binciko na kusakuran masallata sai ce bil iktisar dunal ikilal ya yi su a takaice ne amma duk da takaitar da ya ba su ba a samu wani abin da ake so a same shi babu shi ba kuma alkalal shine kamar gibi an fahimta a sami gibi a ciki yace duk da takaitawar da ya amma babu gibi da za a ce dama ya kawo abu kaza wal ijaz dunal ifqal yace yayi shi ijaz bai tsawaita maganganun ba bai tsawaita rubutun yawa ba amma duna ifqal ba tare da ya juya wa wata magana baya ba kuma fa a tara gami ma hawahu sagiran fi hajmihi ya ce ni na so duk da yadda na so ba haka ta faru ba na so a ce ni yi shi ƙasa da wannan a girma ƙasa da shi hajjaminsa ya zama to bai kai wannan ba salisal fi na firhi amma duk abin da na ce wane ya faɗa to akwai salsala daga wane wane wane har ga manzon Allah wa haza min maramil awa'il wannan shine buri na a farko farkon littafin har zuwa ƙarshen sa wa azamul fada'il kuma wannan shine falla mafi girma cikin rubutuna wa as'alullah al-ikilas sai rufe muqaddimarsa da cewa ina roƙon Allah ya ba mu ikon yi da shi kaga can ya ce nabtagi bihi wajh Allah ikilas kenan nan ma ya ce wa as'alullah al-ikilas domin kar ya bar shi dan ya bata masa aikinsa an fahimta daga yayi motsi sai maganar ikilas yayi maganar idan Allah wan nafa wa tawfiq muna roƙon Allah ta'ala ya samu amfane shi kuma ya sa dace a cikin shi littafi din muhammad siddiq ilmishawi shi ne wanda ya rubuta littafi ta wanda shi ne ƙarshen mukaddima tasa wanda yanzu kai tsaye za mu shiga littafi insha Allah malik ya cewa a kaɓa'uhum inda ƙaza ilhaji kusakuran da yawa daga cikin musulmai yayin biyan bukata idan an ce ƙaza ulhaja abinda ake nufi shine biyan bukata irin ta ɗan adam game da abin da ya shafi bawali ko gayi an fahimta kar a yi fahimta ta 'yan gaba gadi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa wata mata irin wannan kalmar ya ce iya da zai ji biya bukata to da sisar 'yan orientalist da a jirkita abu a jirkita ma'anarsa domin a ɓata musulunci ko manzan Allah sai ciwancin 'yan gaba gadi suke ɗaukan kamar biyan bukata irin ta sha'awar ɗanami da ya mace wanda ta'ala rasul an zalika ulwan kabira magana cewa da manzan Allah ya nisanta da ita ba ma manzan Allah ba dukkan mutumin kirki ba za ka jingina masa wannan maganar ba duk inda ka ji maganar qada'ul haja in dai a littafin addini ne to magana ake gaman da tsarkin bayan gida ko tsarki na fitsari ko shiga ban daki da abin da ya kama da wannan shine qada'ul haja kawai an fahimta kusakuran da yawa daga cikin musulmai wajen biyan bukata wajen shiga bayan gida abin da ya shafi fitsari ko bayan gida awwalan na farko akba la kilafa fiha kusakuran da ake samu wanda babu sabani a cikin su in dai ka san kana yi kai kuskure ne ba malamin da ya halatar ma da wannan shine aka da la kilafa fiha a gane ko na daya yace adamu zikiri inda da kulul kala wal khuruj min duk mutumin da baya addu'an shiga ban daki da fitowa to kuskure yake kuskure yake a cikin al'amarinsa an fahimta ha kawai ka bankumu ban ɗaki ka gama ka bankamo ka fito to wannan tabbas kana tabka babban kuskure kuma akwai illar da za ta shafe ka wajen cin karo da aljanu da su ga cikin jikinka kuma su hana ka sakat su haɗa ma ciwon mantuwa da ciwon ƙin gaskiya da duk abin da ya kama da wannan to kuskure ne wajen shiga ban ɗaki babu addu'ar shiga ban ɗaki ko yaro ne ƙarami inda ya fara magana ana koya masa wannan matarka ‘ya'yanka wanda suke ka duka ka koya musu wannan ku ce ga abin da ake faɗa idan za a shiga ban ɗaki ga kuma kafar da ake shiga da ita domin banɗaki matattara aljanu ne da banɗaki da bola da kwata da dukkan wani gun ƙazanta to matattarar aljanu ne a nan suka yi aure suka tare an fahimta duk gun ƙazanta a nan aljanu sun fi yawa a wannan gun so da ka sanyin da za ka yi wajen mu'amala da gun da ƙazanta take ka dinga neman kariya daga allah game da shirukansu malike cewa haza katsu'un ya kawo fihi sawadul a'azamin musulmi ya ce wannan kuskure ne wanda jama'a taro dandazon musulmai mafi yawa suna aikata wannan kuma gaskiya ne sawadul a'azam shi ne dandazo da yawa sawadul a'azam kamar jama'a mafi yawa daga cikin mutane jama'a mafi yawa yanzu tsakaninmu da allah wani daga safe zuwa yanzu ya shiga ban ɗaki akalla sau uku zuwa sau hudu sai an samu jarumin gaske wanda addini ke gabansa a ce ya yi addu'ar shugaban ɗaki sau biyu ko sau uku amma wani ma ba mamaki a sati ma bai baya yin sau ɗaya ma shi kawai ban ɗaki kunna kai yake iya fitowa kawai ba abin da ya shafe shi ko gudawa kake yi to ka karanta wani addu'a an gane ko ita ce ba a shirya mata a shiga ban ɗaki a guji ake shiga to ko ita ce ya zauna a ranka za ka karanta ko kaga kanka abin ɗakin kaji ka karanta a fahimta to ya ce jama'a da yawa daga cikin musulmai suna samun kuskure ba sa yi malik ke cewa wa min asbabi taglibi shaitan wa waswasihi wa waswasatihi yace kuma rashin addu'ar shiga ban ɗaki iya sa shi din yayin jayi a kanka shedan ya zama mai gidanka istawaza alaihi shaydanu fa ansahu zikrallah idan shedan ya zama mai gidanka zai mantar da kai ambaton Allah zai mantar da kai dukkan aikin alkhairi kuma zai sama ciwon wasuwasi da mantuwa abu kaɗan ka manta ni ko na yi alwala kuwa ai kamar na yi rihi ai ai kamar ga kaza ya hana ka sakat wajen gabatar da ibadarka domin Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawa fil bagar wal bagara fil kamr wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salat shedan in yazo mai gidanka har sallah ma sai hana ka balantana abin da ya shafi sadaka ko kyauta duk sai hana ka sai ya saka zama tattaccen marauci mai yawan mugunta a cikin al'amuransa mai yawan hasada in dai shi ɗin ya aure ka ya kai ga wannan tudu domin tsarinsa kullum ba zai bar ka yakin alkhairi ba a kullum nufinsa ya sa ka yi shiri ka tafi wuta inna shaytan lakum aduwwun fattakiruhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis salih to wannan ɗaya ne daga cikin abin da yake faruwa rashin azka ɗan shiga ban ɗaiki shi ɗan iya galaba akan mutum an gane ko wata libihi ala ba'adin nas kuma shi ɗan iya rinjayen galabarsa kan wa'ansu daga cikin mutane wawar da zikir inda da kul bitarikatai mala ya ce ya tabbata in ya ce warada kamar ya zo a sunna ya tabbata a hadisi ambaton allah wajen shiga ban ɗaki ya zo da siga guda biyu ta hanya guda biyu zo al'ula hanyar farko a ta'awuz akwai abinda manzan Allah ya karanta na neman tsari liƙauli anas bin malik radiyallahu an faɗin sahabi anas ɗan malik Allah ta'ala ya ƙare da shi yake cewa kanin nabi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza arada an yadda kula kala idan yayi nufin zai shiga ban ɗaki ƙala zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is manzan Allah in ji Anas dan Malik iya karanta wannan duk lokacin da manzan Allah zai sa kafar sabon daki wannan addu'ar yake karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal kaba'is Allah ina neman tsarinka daga al-khubus shine zukuranu shayadin mazajin shaydanu sune al-khubus wal kaba'is shine inasu shayadin matan shaydanu su ma mata da maza ne ai kamar yadda kuke mata da maza haka suke ka roƙi tsarin Allah daga mazajen shaidanu da matayensu Allah ya baka tsaro da kariya daga shirinsu to manzan Allah iya karanta wannan idan zai shiga banɗaki na ji ko kai ma sai ka haddace ka iya yi wasaniya ta biyu albasmala wata rana manzan Allah iya cewa bismillah idan zai shiga banɗaki an fahimta li qawlihi sallallahu alaihi wasallam faɗin manzan Allah da yake cewa situru ma bainal jinni wa aurati bani adam iza da kalakala an ya kula bismillah ya ce abinda zai sha make sitira sitira shi ne abinda zai rufe wani abu ayi kamar ka sa sitira ma an ci mata sitira domin tana rufe ma al'aura ayi ya sa duk sitira da ba ta rufe al'aura a shari'a ba sunan sitira ba ya sa mazala ce kasiyatun ariyatun daga cikin mata akwai wanda sun sa tufafi a matsirara suke tafiya irin su sa tufafi amma dukkan tsiraicinsu iya bayyana a waje wanda ita mace dama an ce kulla ha'aura ma'ada waje hawa kafaiha ita mace dukkaninta al'aura ce don ka ɗauke fiskarta da tafukan hannunta inda ta kai shekarun balaga an fahimta saboda ka ce ga su suna sa kaya masu tsada les na dubu ɗari na dubu ɗari da hamsin na dubu ɗari biyu amma les ɗin baya aikin da sutura take wa 'yan musulma an fahimta a ɗinka a bar dantse a waje ke yanzu wata masifar ma har ƙirjin 'ya'ya mata a waje ke sai ɗinkinsu ƙori a waje duk gashi na ba abin da ba ku gani a jikinsu kuma 'yar musulma ko mata mata a wani wani lokacin to mazan Allah ya ce wannan 'yan wuta ne ya ce simfani min ahalin nari lam'arahu akwai wa'ansu mutane nau'in mutane biyu 'yan wuta ne ya ce amma ni yanzu ma ban gansu ba irin na bai nuna musu ba ɗaya daga ciki ya ce masu zalunci ne suna da wata dama a hannunsu dama ta mulki ko ta kuɗi ko ta sarauta ko ta mukami ko ta kaki ko ta ɗamara ka zama to azzalimi ko ka dinga zaluntar mutane da damar da Allah ya baka to manzala ce dan wuta ne labiyin ko mata masu fidda tsaraicin su a yayin fita waje yace simfani min ahli nar limarhum Allah ta'ala ya tsare to manzon Allah ya ce abin da yake sutuce tsakanin dan adam da aljani yake zama sitira tsakaninka da aljani shine siturun ma bainal jinni wa aurati bani adam da al'aurarka a matsayinka na dan adam da aljani abinda zai shamake aljani ba zai ga al'aurarka ba iza da karal kala idan ka shiga ban daki an ya kola bismillah ka ce bismillah kana cewa bismillah shikenan ka sa kan sura duk tsiraicin da zaka yi kai wanka kai bayan gida aljani ba zai ga tsiraicin ka ba haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kaga anda halima ka gwama kai biyu ko ba gaskiya bane yawa domin fitina aljanu kai biyin wallahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kace bismillah ka hada kai biyu domin ka nema wa kanka kariya daga waɗannan fitintunin aljanu din an fahimci wannan malik ya cewa yakunu zalika qubayl dukul amma ana cewa bismillah kafin ma ka shiga bandaki ka shirya tsab zaka yi kana kobar bandaki sai ka ce bismillah an fahimta ko kuma dauratul miyah a lutun lokacin ma da kake zuba ruwan a makayin da za ka shiga da shi in daukan makayin ruwa kake kai gida ban daki kamar yadda da haka ake yi da yawa ba a samu ni'imomi da cigaba irin na yanzu ba to tun lokacin da kai niyya da za ka yi gaban daki ta bismillah wa inda tashmir asiyab fil qaba ko kuma lokacin da zaka cire tufafinka yayin biyan bukata da in wanka zaka yayin cire tufafinka ce bismillah in tsugunno za ka yayin kuncewa doka tsugunna ka ce bismillahi an fahimta to waɗannan guraben ana ake ce bismillahi ne an fahimta kamar yadda ma ne ya haikaci wa nan amma inda kuru jimilar kala amma abin da ake faɗa yayin fita daga banɗaki fasabit an abin da ya inganta daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qaulu aisha ta radiyallahu anha faɗin ummul mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare da ita ya sanya da mu da ita duk yan aljanna ne kala take cewa kanan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kharaja min alkala idan zai fito daga ban daki kala zai ce gufranak gufranak wannan shine zikirin fita daga ban daki ma'ana neman gafara kai Allah gufranak ma'ana in ka aikata wani kuskure ma a ban dakin to kana neman Allah ya bi ma an fahimta shi ne gufranak wannan hadisi in ji malam a yana cikin sahih iya cikin ingantattun hadisin Imam al-Bukhari wanda Imam al-Bukhari ya fito da shi ba cikin littafin Sa'adabul Mufrad malai ci gaba da cewa ay as'aluka ghufranak kamar kace Allah ina roƙonka gafararka ya Allah in kace ghufranak kamar kace as'aluka ghufranaka ya Allah Allah ina neman gafararka ya Allah fa'ida malai ce wata fa'ida marawa an Anas radiyallahu anhu abinda aka rawaito daga sahabi Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-kala'i manzan Allah idan zai fito daga ban daki ya kulu yana cewa alhamdulillah allazi azhaba anni al'aza wa afani ina ina godewa Allah da ya tafiyar min da wannan kazantar kuma ya bani lafiya sai ya ce amma fa mu hadisun da'if hadisi ne mai rauni in ji malamin shau alhamdulillah allazi azhaba anni al'aza wa afani ya ce hadisi ne mai rauni amma na san duk an haddace wannan da ko har yanzu to mai rauni ne ijimala gufra na kan yafi inganci kaga ya fata kaituwa kuma yafi inganci gaga dadin sunna kenan ga kadan ga lada bid'a kuma ga wahala ga yawa ga ba lada matsalar bid'a kenan yawa amma sunna ga kadan ga lada gufra na kan tafi wannan alhamdulillah allazi azabana azabu abadi ya bi shi inganci an fahimci wannan yace hadisi ne da'i fihi isma'il bin muslim akwai wani ismail bin muslim ƙala fiye hafiz da iful hadis in shi ismail bin muslim ya rawaito hadisi to ƙada'an hadisin da ifi ne in ji wa in ji alhafiz wai alhafiz din a babban mashawi ba na ibn hajjar alaskalani in ka ji an ce alhafiz a yaren malaman hadisi a yi shiru to ibn hajar ake nufi wanda yawa littafin bukari shari'a har yanzu ba a samu wanda ya shari'ar sa fatahul bari wanda shi ne ya bulogul maram fi adilatul ahkam an fahimta har yanzu har duniyar yau din nan da muke watan hudu a musulunci shekara 1444 ba a samu wanda ya sharhin da ya kai ibn hajar ba har yanzu inda sharhi ne na imamul bukhari an fahimta ba a cewa mutum hafiz a yaren malaman hadisi sai mutumin da ya haddace hadisai sama da dubu ba matanin hadisin ba da silsilarsu da isinadinsu har zuwa ga mazan Allah an wani an wani an wani an wani an sahabi wani an rasulallah to sai kai wa hadisai dubu irin wannan haddar sannan za a ce mahabis an fahimta wannan sai irinsu imamul bukari kenan ya irinsu imamul bukari wata rana za a gwada shi akwai lokacin da suka baro garinsu bukara suka taho suka taho iraq suka je basar ko kufa neman ilimi sun yi kwanaki ya kai 26 ta kowa da littafinsa na ɗan tawadarsa in sun je wajen malam wani ya faɗa masa hadisi ya faɗa masa hadisi suna rubutawa amma shi imamul bukari baya rubutawa shan an fusati an yi kwana goma sai wani zai mai sha kai abba imam bukari kuma ya zai mutu daga gida neman karatu kai baka rubuta komai to wani ka zauna a gida mana ya ce abba komai ya yi bako ina dan kula da abin da ake sai sai to wata rana mu haɗu da daddare mu dan karanta abin da muka rubuta mana tsawon kwana goma ni muraja'a aka ce to kowa ya zo da abin da ya rubuta sai ya ce to kowa ya riƙe nasa in ji imam bukari kowa ya riƙe abin da ya rubuta yi kuma ya fara tilawa da ka ran da muka fara zuwa malam wani muka je gunsa ya karanta mana hadisai kaza da kaza hadisi na farko an wani an wani an manzan Allah ya ce mana hadisi na biyu an wani an wani har ga manzan Allah in hadisai goma ya faɗa musu ya karanta wannan goma tsaf sai cewa shegiri ko mun je gun malam wani inda safa ne ya faɗa inda rani inda dare ya faɗa sai da ya kammala kwana goma shan nan a haka ba kalma ɗaya da ya kuskure mata domin Allah ya ba shi kwakwalwa mai ban mamaki to shi ne wata rana aka ce za a kure shi komai daga an yi maganar hadisa ya ce bukari daga an yi maganar hadisa ya ce bukari aka ce haka ne sai aka ce a ɗauko hadisai guda ɗari a samu malaman hadisi wanda suka yi ido suka yi zurfi wajen ilimin hadisi a ba su su cakuɗa hadisan a ɗauko matanin wannan a jonahi da sanadin wancan a ɗauko isnadin wancan a jonahi da matanin wannan duk haka aka musu in abu hurairar ne ya rawaito sai a ce anas ne ya rawaito in anas ne ya rawaito ya ce abdullahi dan umar ne ya rawaito duk aka yi wa hadisan ka cakura su aka zo aka ce to za a karanta imamul bukari su me zai ce game da su a cakudan aka karanta su tsab ya ce abinda zai ce wannan hadisan duka sun inganta ba wani hadisi da bai inganta daga manzan Allah ba amma kuma ba a haka suke ba a harkuta suke ya ce hadisi na farko sanadinsa matanin sahihi hadisi mai namba na kaza hadisi ne man namba na kaza matanin sanadin sahihi mai hadisi namba na kaza gaba ɗaya sai da ya musu gyara ya daidaita su tsab wannan guda ɗari ya ce haka suke suka ce wallahi mun sallama wallahi kai kam dan baiwa ne Allah baka hakuri irin waɗannan mutane haka Allah yake yin su irin su Imam Shafi'i ne an mun yi can gaba kuma irin su Abu Hurairah ne shi ma Abu Hurairah Allah ta'ala ya bashi kokolwa ta ban mamaki shi kuma wata rana shi kuma ya samu abin daga asali ne wata rana ya shekewa mazan Allah koke duk abin da ya karanta iya mantuwa yace mantuwa kake Abu Hurairah yace ka kawo mayafin ka zama addu'a ya kai wa mazan Allah mai yafinsa mazan Allah mai addu'a cikin mayafi ya ce lullubi da mayafin ka yace shike ya ce wala tun da ya lullubi da mayafin nan bai taɓa jin magana ya manta ba wata rana shi ma sahabbai za su ƙure shi aka ce to abubuwan an ce kai ne kullum baka barin mazan Allah kullum kana tare da shi ya ce haka ne ya ce to daga kwana uku zuwa yau ka zuwa ma jarabawa kamar mu ɗauka daga ran alkamis yau ta da muna asabar ku a ce ran alkamis da asuba manzan Allah bayan fatiha a raka a farko ta sallar asuba mai karanta bayan fatiha a raka a biyu ta sallar asuba mai karanta a ran alkamis a da magariba da ya karanta fatiha a raka a ta farko wace sura ya karanta da ya karanta fatiha a sura ta biyu wace sura ya karanta a raka a ta biyu a isha haka in ka gama da alkamis a zo juma'a ka faɗa sannan a zo asabar ka faɗa ya ce wannan shi da tambayar ku suka ce eh da ya sa rubar sai da ya karanta wata guda tun daga ranar sai da ya karanta wata guda yadda suka tsaye da shi da alaka ya ya isa ya isa isa domin ya ci ribar addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ginti baya mantuwa amma yanzu an ce limamin ka da asuba wacce sura ya karanta kai ba ma asuba ba da magariban nan ma ba an yi karatu a bayyana ba ya za a ce wace sura da wace sura na karanta to kaga wanda za su faɗa wallahi kaɗan ne domin tarkace ya riga ya cika kwakwalwata mu to waɗancan su ne bayan allah na ƙwarai wanda allah ya zaɓe su don su yi wa addinin sa aiki allah zaɓar su yi don zaman to su yi wa addini aiki kawai an fahimci wannan to wannan shine abin da shi malam ya faɗa kenan yake cewa na na aisha take cewa ka ce wancan hadisi na anas dan malik alhamdulillah alladhi azhaba anna al-adha wa afani sai hadisi ne da'ifi kuma akwai ismail bin muslim wanda hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce da ifi duk inda aka hadisinsa to da ifi ne hadisi na biyu ma'ana kuskure na biyu da ake samu adamul istitar adamu sitrat al-aura inda qada al-haja mutum ya tsugunna biyan bukata amma ya kasa rufe al'aurarsa ko mutum shi gaban daki ya bar shi a bude ko mutum ya tsugunna a bakin titi a kwalbet ko ni lambatu haka ko bai yi nisa da mutane ba duk masu wucewa suna kallon tsiraicinsa to shi ma da yawa daga cikin mutane suna aikata wannan musamman ka fata irin kasuwannin ƙauyen nan za a ga mutane a tsugunna wani bayan gida ma yake amma suna magana da wani suna surutai da mutane wannan bai gama wani haram bai halatta ba kuma to in ya fi tsari iya yi wa wani magana bai inganta ba wannan kuskure ne mai girman gaske malik ya cewa ya kaɗau kafiru minan nas da yawa daga cikin mutane suna samun kan cikin wani kuskure inda ma ya ƙudun alhaja dunin istitari a lokacin da za su biya bukatar su ba su ba su yi wa kansu tura ba su yi tsugunan biyan bukata amma ba su yi wa kansu da kansu tura ba lidarjatin annal ba'ad minhum tara auratahu almarra ala dariq yake cewa hakan iya haifar da wa'ansu da za su wuce ta kan titi ko ta kan hanya suna iya hango tsiraicin wannan wanda ya tsuguna da yi wa kansu tsiraɗin ba ko manzan Allah da kansa ya ce la'anallahu nazira wal manzura ilai duk mutumin da ya buɗe tsiraicinsa da gangan wani ya gani Allah ya tsire masa albarka kuma shi ma wanda yake kallon al'aurar wani da gangan shi ma wani Allah ya tsire masa albarka an gane ko tara auratahu almarra ala tariq masu wucewa ta kan hanya suna ganin tsaricinsa wa kana hadihi sallallahu alaihi wa sallama inda qada'il haja koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yayin tsugunno na biyan bukata annahu kana yagibu manzon Allah iya kuya daga gabu ya gibu ne gaiban abin da yake a koyi to manzon Allah kuya yake tala yasma alahu sautun ko sautin manzon Allah ba za ka ji ba an fahimta wala a yushammu lahu ra'iha ko manzon Allah nisan da zai yi hancinka ba zai kai ya ji wani abu ba daga cikin irin sakamakon tsugonin da yake an fahimci wannan to haka ake so mutum ya koya idan a jeji za ka biya bukata ka yi nisa ka je can ka ɓuya inda ba wanda zai ganka ba wanda zai zama ɗanka in a gida ne ka tabbatar ka kulle ban ɗakin kashi ka gama amma wa'ansu don sakaci sai a ce wai ban ɗaki ne ma a gida amma ba da kyauri ko kyauran ko ka za ta tura kyauran zai buɗe a wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan ba yadda za a yi ka zamanto al'aura kan kai wasa ba za ta bayyana ba saboda ka kiyaye al'aura abu ne muhimmi a musulunci tun da wannan hadisin da na karanta mani da mazalar tsinuwa ba yi ba in dai al'adar ka wannan duk inda ka tsoguna ka yi fitsari duk inda ka tsoguna ka yi bayan gida aka kawai baka damu da ma wanda zai ganka ba to ka ga cikin layin wanda Allah ya tsine musu albarka ki yasa duk abin da ka taba wallahi ba zai ma albarka ba an fahimta ki yasa abu kaɗan zai wahalar da kai a wannan rayuwa domin Allah ya janye tallafin sa akan ka an fahimci wannan saboda ka a kiyaye irin wannan abubuwan suna da kyau a kiyaye su abu ne wanda shari'a ba ta ba da dama a yi wasa gare su ba maliki cewa fa an jabir radiyallahu an daga sahabi jabir Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa kharajna ma annabiy sallallahu alaihi wasallam fi safri mun fita wata tafiya tare da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala la ya'ti albarraz manzon Allah bai taba tafiya tsugonan biyan bukata ba hatta ya gibu fala yura har sai ya kuye mamun dina ganin sa ajeji ne ba suna tafiya sai ta kwatsaya ina da biyan bukata sai yi nisa ba wanda zai gaishe haka jabir ce haka suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan jabir din wata rana akwai wani hadisin sa yake cewa wata rana mun fita da manzon Allah to sai nufin tsugunno to mun fita gun ba bishiyoyi bishiyoyi suna desa irin gun ne sahara wanda ba bishiya sai ce wallahi ina gani manzon Allah ya kira wata bishiya yace ido na ya nuna mu manzon Allah ya ce ke zo a misali nake manzala ba hausa yake bai yawa ina muku dalilin yadda za ku gane ne yawa ya kirawo ta ya ci iya ganin bishiyar ta karkata jijiyoyin ta nan barin suka zaro ta sake karkatawa ɗaya barin ya zaro ta yi gaba ta yi baya ta zaro jijiyoyinta ya ce wala ta jawo jiki ta gaba manzan da sallallahu alaihi ta zo ta sami hatsaye ta mai ta mai ta mai sutura manzan Allah ya ga karkashin ta biya bukata ba wanda ya gaji ya ce kuma abin mamaki da mazan Allah ya kammala ya fito sai ce ta koma inda take sai ta ja jiki ta je ta koma inda take jabir ya ce wallahi da je na gago da na ga bishiyar na ce ya ce wallahi tallahi kai ka ce ba taba cire agun ba ko motsi irin tirje-tirje kasar nan babu domin mu'ujiza irin ta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kara masa yarda da aminci jabir yake cewa ga irin abin da manzon Allah yake yi ya kuya baya yadda wani ya ganshi ba wanda zai ji motsin sa sai ya gama biyan bukatar sa ya fito wa an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhuma kale yake cewa kana ahabba mastar mastastar bihi nabiy sallallahu alaihi wa haja manzon Allah abin da yafi so wajen sitira wajen biyan bukata yace hadfu aw hashin naql hadaf kamar gunda bishiyoyi suka yi suka yi rukunin nan yadda za ka yi tsugunna ba wanda ya ganka an fahimta sun yi kamar mudu hammatan allah iya siffanta aljanna da inuwar aljanna ba ta yankewa bishiyoyi ne a jere iya ganinka wanda ba wani intabal tsakaninsu to mazala iya sha'awar irin wannan surkukin sai ya shiga biya bukatar sai fito ko kuma auha ishin nakal ko kuma gunda dibinai aka sare dibinai an sare su an yi dale-dale da irin abin dibinan nan to zai iya zuwa ƙarƙashinsu ko tsakaninsu ya tsogo na ba mai ganin su biya bukatar shi to haka shugaba yake an ce laƙar kala kun fi rasulullah usutun hasana manzan Allah shine abin koyi mai kyau gare ku saboda kama ku yi manzan Allah wajen kuya da sutur ta kai yayin biyan bukata ana mana ishara za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guji mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya biya bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya dora mu a tafarki madaidaici da mu da zuriyarmu da dukkan musulmai gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka samu yi lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su duk kuma masu kama na zagon ƙasa da cikas a wannan addini Allah kai mana maganin su Allah ta'ala ka ba wannan ƙasa ta mu lafiya da zaman lafiya Allah wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai Allah ƙara masa albarka da alkhairi Allah muna roƙon ka samu yi lafiya mu gama lafiya babu shakka musamman ɗaliban ilimi kun ji yadda aka fara karanta littafi to ina kwadaitar da ku duk wanda ba shi da littafin nan ya nema in dai ke ɗalibin ilimi ne kana iya karanta bakin arabiya ka nemi littafin nan akwai alkhairi mai yawa a cikinsa kuma zan baka shawara ka dinga tawa da kalamun risas kamar pencil da 'yan takaddunka a ciki ko wani exercise naka wanda duk inda ka jo da fa'ida za ka yi nan barin ka rubuta fa'ida da haka ake tara karatu ake fahimtar karatu Allah ya samu dace Allah ya mana albarka to subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh